شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لنا على مزدنا الجمعة وني نبيو دلينا أكو غوتا رمضان إذا رمضان زيرا النبي محمد alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara 447 muna fatan ubangiji ta ala ya datar da mu gashi cikin kaddarawar allah allah ya ni'imtar da mu da ba mu damar ci gaba da karatun da muka saba gabatarwa a kowane dare daga cikin darare masu albarka na wannan wata ramadan allah ya karba mana ya samar cikin ibadun mu karbabba muna da cikin wannan sura mai albarka suratul al-maida Dutul Ma'ida jiya mun tsaya ne a aya ta tatta'in da hudu ko? Ko da biyar? Da hudu yau za mu tashi aya ta tatta'in da biyar Allah ya fahimtar da mu kunce-kunce Allah sami aiki da shi. Sai Allah ta ala shi.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
aya da muka karanta a baya ubangiji tabaraka wata'ala ya da hankalinmu dangane da abin da ya shafi jarabawar da yawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin harami kuma ga ababe na farauta Allah ya ce zai jarabe su da wannan gashi za su iya kama su da hannayensu ko kuma za su ainihin kashe su da bashinansu amma jarabawa ne kenan ba ba su damar yin amfani da su ba to haka yanzu allah ya yi kira wa mominai gaba daya ya ce ya koran dauka imani ya ayyuhan ladina amanu ya koran dauka imani la ta katalo sai da wa'an tukuro da dai kalku kashe naman farauta lokacin da kuke cikin harami za a yi ƙaranar yamma duk lokacin da kuke cikin harami haramun ne ku kashe abin farauta domin allah maɗaukakin sarki ya sanya shari'a da doka ga duk mutumin da ya ɗauki harami zai je ya sauke umara ko aikin haji to akwai wasu abubuwa da aka haramta musu daga cikinsu akwai kashe abin farauta amma naman daji ba na ruwa ba allah mai yadda ya gada ba an halatta kasan kuma malamai sun ce dabbobin da ke cikin ruwa sun fi wanda suke cikin daji yawa nau'uka kala daban-daban amma sai aka ce to na cikin dajin dai haramun ne ga wanda ya dauki harami ya kashe amma a cikin ruwa ya halitta ku je ku farauto duk abin da kuke so na nama ku yi amfani da shi ko da akwai harami a cikin wannan doka ce daga Allah to amma akwai waɗansu abubuwa guda biyar sun ko da harami a jikinka ya halitta ya kashe su saboda su kansu yan ta'addari hadisi ya zo daga umina aisha Allah kara mata yarda umar mu'minin tace khamsun fawasikun waɗansu dabbobi aka kira su da fasikai guda biyar ya halitta ko da harami a jikinka in an ce ayyuka sunan ka kashe su ya halitta ko ba harami da hankaka da tsakanka da kunama da naka bugun na bera da kuma kare ko bakin kare tu waɗannan dabbobi da waɗanda suke aka kira su da hamsin minar dawa biyar daga cikin dabbobi laisa ala muhrimin fi qatri inna janahu bai zama laifi ga mutumin da dauke da harami a jikin shi bayan ya kace su da haka waɗannan an kira su da matsayin fasikai daga cikin dabbobi yana wanda ya halitta mutum ya kashe ko da da harami a jikinsa kaga ba ɗaya daga cikin su wanda take cikin namar ruwa to shi ne Allah ce la taqtulu sayda wa antum hurm kada ku kashe abin falauta lokacin da ke kun ɗauko harami don sarki umara ko kuma aikin haji to wanda kuma ya ganganci wa man qatala minkum wanda ya kashe abin farauta daga cikin ku muta'ammidan da gangan wasu malamai suka ce hukuncin kisa da gangan ko da ganganci duk ɗaya ne inda ka dauki harami to fa jazaa'u muslima qatala minan nar sakamakon su shine kwatankwacin abin da ya kashe zai nemo irin shi a cikin dabbobin ni'ima ya yi hadiya da shi me yi bukawa da ragumi jimina da gumi ne to da ai ai ragumin dawa ake magana dama shi na gida ai ba abubuwan rauta ba ne akwai abubuwan da za ka ɗauka ka je ka yi abin da in ka kashe yanzu kaga ai ka fi koma bangaren mai ake ce mata wannan mai gudun nan barewa a kasar da bi za ka fi da ta zabo da akuya ko ku sabon mafaki ala mai hikima ne bangaren wannan mashari'antar ba distus ba ce ba gidan sarki ba ne allah da ya tashi akwai wata kotu ta tsaye da gidanka wadda allah ya tsara ta ba ta da alaka da sarakunan a cikin ku ne za a samu mutum biyu su yi hukuncin in mutum ya wannan aiki ka san akwai abin da ba a yarda ku zartar da hukunci ba sai a kai gurin wa gurin alkali ko wanda gwamnati san da shi amma wannan matsalar ita Allah ya hana kai gurin alkali a cikin ku ne za ku samu waɗanda za su yi shari'a za mu ji ayar Qur'ani to shine Allah madawaki kuma idan aka dauka aka kai gurin wani alkali ta an yi mi an yi ganganci an yi ba daidai ba anan so ake kawo ku zartar da hukunci akwai abin da kuma mu ba za mu iya taruwa ba zartar da hukunci yanzu ba za mu kama barawa ba yawancin shi kenan ina liman ga shi nan to liman mala jamilu yanke hukunci kawai a yanke mai hannu sai ya ja wa sariku wa sarika to muka so Allahu akbar an muka haka mai ta'addanci ba yarda ba sai alƙalin da aka yarda a hukunci alƙali ne ta da musulunci kenan amma wannan ɓannar in mutum ya yi ta ba a yarda a kai gurin kuma wancan alƙalin ba na gwamnati ko da gidan sarki a yanzu kotun tsaye da gidan kaci a cikin ku za a diba suwa suka fi adalci su ne za a kira da wane da wane ya to wane ya kashe abin farauta dabba kaza ko za ku mai hukunci yanzu su zana su kai kawai wane ya kamata ya ci da talakawa a yadda yake da halin nan ba hada zai gaba kawai ya ci da talakawa ko kuma sai azumi zai ko kuma sai irin nau'in dabba kaza za ka kawo ka je gindin harami ka yanka ta inda zai aike nan kai yanka mashi ma aida zai a yanka ta gindin harami wala aika ki zuwa to shine Allah madaukakin sarki a ran yace duk wanda ya kashe minkun daga cikin ku muta'ammidan fata za wa muslima ka tsala minan na sakamakon shi shine kwatan kwatan abin da ya kashe na dabbobin ni'ima nawa ne dabbobin ni'ima a larama ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم عم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ya isa wannan suna yake cewa dabbobin ni'ima sama da yadda azuwa da nau'in dabba guda takwas minan da'anis ne ko daga nan ya fara daga da'ani dangin tumaki guda biyu ne allah ya ce akwai tunkiya akwai mi akwai rago yawancan makwabtan na suke ce ragonya ba hana ko nake ba Eh, a yana ga su ɗin masu ji a shafi su a jikokinmu ne ka gani ko to sai aka ce wani ma'az daga dangin tumaki masu ma isin su ma akwai akwai akwai basu ko Aha. kaga wata hikimar Allah amma kuma a wani gurin idan aka ambaci daya duka sun shigo amma Allah da ya tashi dalla-dalla ya ce dangin guda takwas ne sai ce ɓangaren tumaki nau'i biyu ne rago da tinkiya ɓangaren akuya da ɗan akuya haka ta gurma sai ce mi womin libilis ne ni womin libakaris ne daga ɓangaren raƙumi ma biyu ne akwai taguwa akwai mi akwai raƙumi ko amale an sai ya girma zai zama amale aka ce raƙumi kuma da amaran da ɗan duk ɗaya ne ko ba haka ba yawa shi yasa Allah ta'ala ce wa min al-baqari sunayn daga cikin sharu suma biyu ne akwai sa akwai mi akwai saniya to duk nau'in da ka kashe na abin farauta waɗannan masu hukuncin guda biyu su za su zauna su ga abin da ka kashe kima shi ya kai rago za ka yanka ko tinkiya a akuya ko da akuya a kai wannan sa zai yanka a nan gudun rakumi zai yanka wayannan su ne alkali a nan shi da ka tambaye wani daga cikin magabata ya halitta hukuma ta wa wannan mutumin hukuma a kan laifin da aka ce ina fata da hurumi yara ba bangaren ta bane kuma shari'ar Allah a nan gurin ba ta yarda wanda ake kira hukuma ta shigo ba haka Allah ya tsara kashi to shine Allah ya ce ya kun bihimi ga alƙalafa zawa adalin minku wanda za su yi hukunci akan wannan mas'alar mutum biyu waɗanda aka yarda da adalcinsu a cikin kuɗi kai da kai ɓannal kai za ka neman mutum biyu wanda kai yarda da su don karka ta kaɗa kowane wani dama yana da harshenka abin yanka akwai ya ce baka sai kayan ka rago abin nan sai kayan ka sa Allah mai ce wallahi ba haka za ta faru ko amma ba abota adalci ba za su ji tsoron Allah abin da ya kamata sun san baka da shi ya kamata kai azumin su ce ina ba sai ba sai ka kawo kaga nan amma matsala ce to wannan shi wanda ya kisan kakayen ya ce wallahi talaka ne dan bakan leda ne ladabi kullum ayi kokari da a samu bakan leda ta je gida a tattoki nan yanzu abin da ya kamata wani ya da ka azumi za ka yi kaga ya ce to ha ko sai a je zuciya eh amma ka ce ya ya nemo rago shi kun ba shi da kudin zakara ai kaga akwai matsala ya za ka ce ya kun bihi waɗanda za su zartar da hukunci akan wannan laifin ba alƙali ba ne ba duli ba ne ba konsariya ba ne ba zawa adalmin ku ma abotan adalci daga cikin ku kai za ka zaɓo su ko zanta da gidanka ne ya gani wasu adalci to abinda suka yanke hadayar na hadaya da za ka bada kyauta saboda kayi laifi ko kayi abin da allah ya ce kal ayi kayi kisan abin farauta da harbi a jikinka la'alla ka ɗauko umara ko ka ɗauko aikin hajji ko to wannan abin za ka kai shi baligar ka abace sai ka kai gindin ka'aba inda ake yanka hadaya don a ciyar da talakawa da suke gindin harami eh ya ko wanda wani dan guzurin shi kadan ne ya je aikin haji kaga da ka tafka tsayar nan kaga ai Allah ya taimake shi ko zai sha nama eh mana in ba dan kai bai da shi na samun nama kudin ba zai ishe shi ba wani ya je umara dan guzurin shi kadan ne bai kai ya ci kaji ba ko ya ci nama irin na dabobi irin wannan to ai kai kayi wani ta'addancin da sai ka da kayi hada yaran an ce a yanka a tantan arabawa talakawan gurin kaga shirin Allah ko talakawan ma a bangaren hadaya ana so arabawa wanda suke gindin ka'aba sai za ka ce ba a yarda ka yanka a garin ku ba ko a garin mu ko a wasu hadaya wannan baligal ka'aba da sai ka kai ta can gindin ka'aba inda ake yanka hadaya ba a garin ku za ka yanka ba an gane ko to sai mu taka waye gari bashi da halin da zai yanka hadaya kuma ya riga ya aikata daman kila ma guzuri ne bashi da ko abinci ne shi yasa yayi kisan da harbi a jikin shi ta ce auka farzu tsamu sakin he ba da he ka fara ta ciyar da miskinai to shine a nan gurin idan ba kuma hadisin manzo Allah ba miskini nawa zaka ciyar da muka yi maganar rantsuwa akan kariya ai Allah ya faɗa yace zaka ciyar da mutum goma min awsati ma tadimun ahlikum a katsake nau'in abincin da kuke ci da 'yan garin idan wannan bai samu ba sai ka riba kwamfule guda goma kawai an zama jallabiya da wando da hula da takalmi da agogo da hata babat ko da lulati irin irin shi guda goma kuma saboda kayan zuwa kan karya wannan duka ba samu ba a wata hariru raka ba sai ka 'yan tabawa shi da ce yake daga gidan kaso a samu mutumin da wani an doce wadon miliyan goma a karmace sai ka biya ya wuta to imana to waɗannan uku ne allah ce in ba ku samu ba to ba su yamu lokacin da za ka yi azumi amma saboda lalacin malama ya gida ce wallahi azumin ka fara ya kama ne kajin mugu ko wai da fara ma ya da mataki na hudu alhali kuma sai an rasa ɗaya daga cikin uku nan ne allah ce sai in ba samu ɗaya daga cikin uku ko za a yi azumi amma da har ma mutum sai za a baka shi azumi ce za a can gudun sai Allah ce a sai an zama zawa da limikon hadaya wato masu adalci za su yanke maka hukuncin yin hadaya daga raguna ba a ce musu ya mutum ba sai an rasa aka ce mi za ka zo da ciyar da masakinai to shi ne a nan gudun irin nau'in dabbar da ka kashe ita za ta baka nau'in ciyarwa an gane idan girman ta bai ta kara ya karya wakila a ce maka ka ciyar da mutum shida amma akwai wanda nau'in in ka kashe sai ka ce da mutum ashirin wata sai ka ce da mutum talatin an gane wata sai ka ce da mutum sattin wannan ma'abota adalcin na cikinku su ne za su zarta maka da wannan hukuncin amma shi alkur'ani kawai ta aka ciyar da miskinai bai ce kaza ba ko ya faɗa a nan gurin bai faɗi ba a wani gurin ma bai faɗa ba a gane ko an adala zalika ko kuma kadiba dabba kwatankwacin irin nau'in dabba da ka gashi mun fahimci wannan ko ka ciyar da miskinai masu hukuncin za su me ya kashe ya ce a ya kashe barewa sai a tatto shi kenan ya samu abincin mutum shida ya ciyar da su miskinai me ya kashe ya kashe jimura a wannan darajar ta kai kudin rakumi misali to shi kenan ya ciyar da mutum talatin misali an gane ko to da haka su ne za su yanki idan aka rasa wannan ciyarwar sai ya samu nau'in dabbal da aka yanke mishi a madadinta idan ya kashe wannan barewa a ce ya samu akuya mun fahimci wannan an wadar zalika shine kwatankwacin abin da ya kashe na nau'in abin farauta sai ya samu daga cikin dabbobin ni'ima ya hada da shi idan bai samu wannan ba shi ya kace sai siyaman sai ya azumi a wadar zalika sai mun sai ya azumi to kaga azumin ba a nan gurin an take azumi kawai to da wanda ya kashe barewa da wanda ya kashe alfadari jakin dawa ko da raƙumin dawa dukkansu idan sun tashi azumi nau'i ɗaya su yi akwai mai azumi uku akwai mai azumi shida akwai mai azumi ashirin akwai mai azumi talatin akwai zai azumi sittin a ganin ma sai an koma sunna nan ne za a ce abu kaza ne ya kashe to azumin shi kwana kaza ne waɗannan zama azumin kukin jama'a da Allah aka ɗauko jahilai waɗanda ba san shirya ya za su yi ashe wannan ke nuna neman ilimi fariyatun ala kulli musulmi furilla ne akan kowane musulmi ya ka waga ni da kai ba mu karanci fikihun wannan matsalar ba sai aka ce mutanen kirkire masu adalci ne wani ya kashe abin farauta da harami a jikin shi sai ya zaɓi a matsayin adalai to idan muka zo hukuncin wannan shirya musulmi ya zaɓi a ga samu matsala shi ashe rayuwar dan adam akwai wasu abubuwa in ka diba dama da hagun sai ga wajibi ne kai ilimi dole ne saboda ka iya zama mutumin kirki ne kai kana da adalci kuma hakan ta faru kuma shi kenan a ɗauka a matsayin alkali kuma kai baka sani ba dandan ba dandan ba dandan ina zaka zulmatun bazu ha fauka ba'azin kenan dubu kan dubu don haka wajibi ne mutum ya nemi ilimi kowace masala daga cikin masalar addini a ce kana da dan wani dan nau'i na ilimi da kake da shi kaga idan ilimin naka ma bai kai yanda ya kamata an ka tambayi Allah rama Google mafici Google ne dan taimakawa ko ba haka ba amma ko maka sani ba ai ko Google din ka tabbata ai ya kursa sai ka yanta gangan da malamai suka kasa ganewa abin da aka ce ai kai sai ka ce kar ai yau baka fahimci masala ba mun fahimci wannan to da ka wajibi ne yan uwa kowa ya dage nemi ilimi na shari'a to shine Allah madaukakin sarki yace zai yi azumi liyuzuka ko liyuzuka ko wa bala amri dan ya dandani laifin da ya tabka na kisan abin farauta tare da harami a jikin shi la ilaha illallah da yake sun yi tabka yin haka ada mutum ya dauko harami bashi da guzuri kawai zai yi farauta ya rika cin naman shi ya je maka a dawowa haka an gane ko to yanzu an riga an ka doka kuma sun riga sun aiwatar da wannan ala sai Allah ce afallahu amma salaku eh Allah ya yi abin da ya gabata wanda suka yana sun ci banza eh Allah ya ce ya yafi duk abin da ya riga ya gabata kafin shari'a amma yanzu shari'a ta zo wa man ada duk wanda ya koma ya ci gaba da kashe abin farauta da harami a jikin shi fayantakimullahu minhu Allah ta'ala zai kama shi da hukuma da daga cikin hukumar an dora mashi hadaya ko kuma ciyar da miskinai ko kuma yin azumi an gane ko to da haka Allah ta'ala ya ce Allah zai kama shi wallahu azizun Allah buwaye ne an gane ba wani Allah buwaye gagara ba da ba wanda ya gagare shi ya kama shi wallahi kuma ya san irin kamar da zai maka ka san kaka ko Allah ya ga dama ciwon ya tsage dora maka kawai sai ka ji ina ka rasa yadda zaka in ka shawo sai ya kwace mutane Allah gaba ɗaya karka wayo Allah na Allah ba za ka dake kare to na kashi Allah buwaye ne al'aziz ne mabuwaye ne ba abin da gagare shi duk taurin kan mutum Allah ya fi karfin shi wallahi Allah ha wala ai mutum duk yanda zai to ya ya tsoroci Allah da haka Allah ya ce shi buwaye ne zuntiqam kuma abocin kamu ne da hukuma kaga Allah madaukakin sarki ya zartar da hukuncin ga abu in ya faru kuma ga da za yi in bai faru ba ba abin da za yi amma da ya faru kuma ga shari'a ta ce ga yadda za yi kuma cikin adalcin Allah sai ya zamanto a nan an haramta mana farautar ne ba wai dukkan namun da Allah ya ce ai farauta waɗanda suke rayuwa a ban ƙasa ne banda wanda suke cikin ruwa za mu ji me Allah ce game da su shi kuma na'am أحل لكم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون شكرا لك الله يا أم بتحنا كام نامن فلوشا وانك تفي أبان قصاصي ويويو بانقر الروا dan ko waɗanda za a waye gari bulagunan a teku za su yi an ɗauko haramun amma tafiya ce za a jirgin ruwa ila a yi kwana biyu ko uku kun ba guzanin kirki kuma za a ci karo da namomin da ke rayuwa a cikin ruwa irin su kifin nan da makamanta ire-iren su to su kuma yanzu aka ta to su wannan allah ruwa ta kan lalura wanda ke cikin ruwa su halar ne ko kuma wanda za su gaban teku lala su masu da wani katon kifi ruwa ya dan jeho shi sama to su ma ya su kama shi kenan a mace ke ko da rai halal ne eh da haka Allah madaukakin sarki sai ya ce uhillakum lalle mun halatta a gare ku ya ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam can yace na haramta muku nan yace na halatta muku sayyidul bahari farautar abin da ke cikin ruwa abin da ke cikin teku wanda bai rayuwa sai a cikin teku kada ne ko samu dorina ce wallahi na ne ko ragon ruwa ba da kun same shi ko a mace shi hikimar Allah duk abin da ka tarra baya iya rayuwa sai a cikin ruwa to da ka tarra shi ko yayi masa lahiya daure eh wallahi lahiya daure sabai sun ji mu suka tarra wata katuwar dabba a gefen ruwa ta mutu ruwa ya je huta suka kama suka yanka suka ce sau kwashe abin su suka ɗanyi guzuri suka yi gaba mataccen abu ma inda a cikin rayuwa baya rayuwa sai a cikin ruwa an katar da bai bukatar yanka idan ka yi a soyayya za a yi ko gashi wani shi ne kawai shawarar da karki ba Allah da bismillah ba yi ba ta da bismillah na samu ladar sunna ba da haka Allah ta uhulla kun sai bahar na halitta muku cin duk wani nau'in naman da ke rayuwa a cikin ruwa kuna iya farautar shi kuna iya tsayawa bakin tabu ku shiga ku kamo kihinku ku ci ku shi ku yi gaba kuma da harami a jikin ku wata amu da duk wani abinci na halitta muku farautowa da kuma ci kwaye farautowa shi wancan na daji ko baka ci ba an hana ka farauta an hana a farauto maka kuma kai dan kai ka ci sai dai ka tura mutum ya farauci kayan shi dan kanshi sai ce maka bismillah wannan kuma hanci sama ba dan kai bai kamo ka tura mutane sun yi tsaraninsu kai kana jin yawa da harami a jikinka ba dokar ka tambaya aka yi yanzu ka ce bismillah kawai shi kenan in ma basu yi bismillah ba kana jin yawa kawai ka zauna an ce wa ka sani ka ce wannan amma idan aka farauto don kai ka ci haramun ne kai ba za ka farauto a wani ba ba za a farauto maka ba to amma wannan an halatta maka ka farauta kuma an halatta maka mai wata amu ka ci Allah ce mata allakun ku mazauna gida halal ne da harami a jikin ku ci abin da aka farauto a cikin ruwa walin sayara da kuma matafiya waɗanda suke fataki akan hanya suke wa hurima alaikum wasallu barri amma Allah ya maimaita an fa haramta muku farautar naman da ke rayuwa akan sararin bayan ƙasa ma dumtun horama muddin kun ɗauki harami don zuwa ku sauke faradi na aikin hajji ko kuma umra to duk dokar da Allah ya kawo musamman abin da mutane suka saba yi to sai ya ja kunnansu sosai a kansu tsorace shi don tsoron Allah kaɗai ke sa mutum ya bar abin da ya saba nisa ka jikin baka yi tsoron Allah bidiya ba za ka iya bari ba ta shiga jikinka ta zama jini da tsoka sai ka dage duk in ka saba zalunci in baka yi tsoron Allah ba za ka bari ba duk abin da kake mummuna abin da ke sawa ka bar shi kai tsaye kawai tsoron Allah ne to shine Allah madaukakin sarki yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah alladhi ilayhi tuhsharuna allah nan dai da wata rana gaban shi za a tara ku ya gare shi za a taru wata rana wannan gaba ɗaya mana tsaye gaban allah kowa yana sauraron yaji inda allah zai da shi allah sa'a mi aljanna allah ya kai mu aljanna da rahman shi amma kamar yanzu ne ba in kai shiru wada ba baka yi nan duk nan da muke zaune da shekara ɗari kowa bai nan ba ko wanda yake nan da shekara ɗari mu ya ce tun da cikin wasu sun wuce rabinta da yawa ga sunan ta yadda ya nisa tun da rayuwar ta shekara 60 ne ko 70 to da Allah aka ce muka tafiya kilo 60 ne ko 70 kai 40 Dawai rage ba? Mukarar rage kaki da sa. Balle mai hamsin. Shi ne balle mai sattin. shi gaban ma bonus ne maza shi to in gina ma kanka irin wannan sa'in ka sai ta kanka asa da ummati 60 na 70 kallama za al'adar annabi ce girbin al'ummata shekara 60 kin nan da ko 70 ne yan kaɗan za su dora akan haka ta yi mutuwa ne a baka takardun mutanen da suka mutu a satin nan in ba za a ba wallahi cikin mutum 100 da wuya ka samu guda biyar da sai kai satin nan wallahi koyo ba su matasa Allah ya ji gansu Allah gafarta musu a sayan wani muna tare da su ɗaya rashin lafiya yan kwanakai biyu ɗaya kuma je ya yi azumi ma da dare ji ɗan tsamki kawai ta yi likita minti talatin bai ba yan wani ga sunan muna sallah da su muna karatu da su sun tafi ne kuke zamani wannan mutuwar tasu ba sun yalle ba wallahi ana nuna mana mahadar ta kama ba sai kai farko ranar ta ba cewa kana raye yanzu to ka kusa saboda an ce annabi dauda alaihi salam ya tattauna da mala'ikan da ke daukar rai yace to abinda nake so da kai ya mala'ika kamin alfurma guda yace wace ce yace idan lokaci na ya kusa zo ka bani labarin ya kusa dan in gyara in shi shirya da ke wace ba matsala wannan ai ce ka dauki alƙawari yace na dauka wata ran sai ga mala'ikan da ke daukar ya zo annabi dauda ya ce lokaci ya tafiya zai yau ce yace yanzu ta ba haka muke da kai ba yace to ya muka yi ya ce ka ɗauka mana alkawalin kafin lokacin za ka sanar da ni lokaci na fa ya kusa ya ce ai na sanar da ka ya ce a ba ka sanar da ni ba ya ce na sanar da ka ya ba su ɗaya ba ta wata hanya ya ce daga maganar da muka yi kan yanzu ba wani wanda kuna tare ya tafi ya ce ai da yawa da ya ce to ai sanarwa kenan eh wannan labarin da aka baka kenan duk lokacin da wani wanda ka sani ka san shi ya san ka kuna tare ka ce ya sa kai wallahi sanarwa ake ma eh kai ma ka zo kusan danja ferus ta kama tsaya ka nutsu da kaga warin nan ya tafi ba wasa ba da irin yadda kuka je kuka mashin nan wata rana kai ma za a je amma ba da dadewa ba wallahi haka ne sai dai ba ma ganewa ko muna ganewa ba sosai ba tsayin ne muke a gane mana to ya kamata kuma gane wallahi kawai kana tare da mutum sai gaba bashi ya tafi ya tafi kuma shikenan ba wani labarin sa Allah wa ajin ta wata rana sai labari wata labarin ma ina yi waye rabin da labarin ina yi waye riba da shi Allah ya sa mu tuka da imani amin yasa Allah ta wata kullahu alladhi ilayhi tujurun ku ji tsoron Allah nan da a gare shi za a tara ku wata rana za mu taru gaba ɗaya gaban Allah wallahi duk abinda za ka yi ka yi amma ka sani cewa za ka tsaya gaban Allah kuma akwai hisabi wai na din lawaƙe hisabi sai ya tabbata kowa sai an masa hisabi da na aisha kuma ta ce duk wanda za a nakasha shi a kiyama a ce sai an masa hisabi ba zai tsira ba zai kai labari ba sai ya ɗanɗana kuɗa shi wallahi idan yan kaɗan ne kuma za su ga aljanna ba tare da hisabi ba
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبنجي تعالى تقول tsoron wata rana wanda ake mayar da kuzuwa ga Allah kowa za a dawo da shi a tsaye da shi gaban Allah dole ne za ka ba kai za ka kakanka ba turja'una aka ce za a zo da ku za a dawo da ku wajen Allah wani ya tashi yayi kudu wani yayi arewa yana ina zan sa kai na wayo a akwai mala'ikun da za a sa su kwabo mutane su kasu zuwa gaban Allah turja'una idan bai Allah ce sun mutuwaffa sannan sai a cika wa kowane mai rai abin da ya aikata ba za a zalunce shi ba duk abin da gani a mashayinka kai ne ka kulla kayanka idan alkhairi in shari da ɗan adam yana ganewa daga mutuwar nan kaɗai a sadarsi da an kai an binne kowa daga sha'anin shi idan dan kasuwa mutu ana fasa kasuwanci idan janar ya rasu koma ne sai ana fasa daura tini da farenti duk abin da kake yi idan ka mutu za a ji a ci gaba ne wallahi ya fi dama da sabon samfari kai shi ke na taka takari takari ke takar tsantsan to shine Allah ce wattaqullaha alladhi ilayhi tujrun guji tsoron Allah nan daga bin shi za a tara ku wata rana kuma ranar tana nan ta yi ba ta da nisa wallahi innahum yarawnahu ba'ida Allah ya ce su mutane idan ana magana wurin kiyama ganin shi suke nesa haka Allah ya ce muna ganin shi kamar wani abu ne can ba kusa ba ko Allah ya ce wa narahu qariba ni ko ina ga abun kusa ne gashi gaskiya kusa amma sun kasa ganewa الله يسامو جي أسارة تسأل الله تعالى جي ألارم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم Allah madaukakin sarki shi ja'ala Allahu al-ka'bata baitul harama lalle Allah ya sanya Ka'aba shine daki mai alhurma shine daya dayan daki mafi daraja a ban kasa dan Allah ce man dakala hu kana amina ko arna ya shiga guri ya amuntu ba ce a taba shi ba eh ko ka an hana kafiran su shiga amma wuta tai wuta ya zo ya liƙe a gindin Ka'aba to shikenan ya amuntu amma duk da haka idan tsiyar mutum ta kai tsiya a ranar da manzan Allah ya samu fatahul makka akwai wasu mutane da ya zana ya ce duk inda aka gansu wannan a kashe su sai ga ɗaya ya je jikin ka'aba ya makalkale aka ce annabi ga wani gindin ka'aba ya hau ya makalkale annabi ce ku kamo shi ku kashe shi saboda ya yi ta'addanci wa al'umma musulmi amma guri ne wa man da kalahu duk wanda ya shiga ya amintu shi da guri mafi tsarki a ban kasa shi ne guri mafi alfurma a ban kasa shi ne gurin da idan ka je kai sallar azhar irin wannan sallah zarakin da kai a nan to in ka je wani guri sai ka yi dubu ɗari irin ta ba ta kai ta ba dubu ɗari ba dubu so ɗari sallah ɗaya da za ka yi a gindin ka'aba a cikin kewayen harami to ire-iren wannan sallar idan kana so ka yi ta a nan garinku ko a masallacinku sai ka yi su dubu ɗari za ta kai wannan ɗaya da kai a can allah kai mu wannan gurin da rahama shi saboda ɗaukakar gurin guri ne wanda yake maɗaukaki allah ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى ubangiji للعالمين ta'ala ta inna awwala baitin wudi'a linnas daki na farkon da Allah ya dora a ban kasa dan abauta masa ya sarrafa shi shine lilladhi bi bakkata wannan dake cikin garin makka kuma mubarakan Allah ya ce mai albarka ne wallahi kuma da kaje gurin kasa akwai albarka domin shiriwa ne ga talakan bayi domin da kalahu kana amina duk wanda ya shigo gurin ya amintu yasa Allah ta walillahi alan nasi ولله على الناس حج ال... ولله على الناس حج البيت Allah ya albarka ya yi azarama ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Allah ya ce umarni ne daga gare shi walillahi ala nas umarni ne daga Allah zuwa ga mutane su ziyarci wannan gurin ga wanda Allah bai iko zuwa da haka duk wanda Allah bai iko zuwa wannan gurin ya je wallahi ka je dan an samu daga cikin magabata mutumin da Allah bai halin aikin haji bai je aikin haji ba in yi mutu ba sa mai sallah saboda farali ne daga cikin farallai rukun daga cikin rukunan musulunci gimshiki daga cikin gimshikan musulunci ka ziyarci wannan gurin Allah ba mu ikon ziyarta gurin mirara mirara da haka Allah madaukakin sarki ya ce ja'ala Allahu al-ka'abatal baitul harama qiyamal nas Allah ya sanya Ka'aba daki ne mai rahurma gurin tsayuwar mutane gurin da mutane suke zuwa su yi ibada su nemi yarda Allah su roki Allah madaukakin sarki duniyarsu da lahirarsu wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq akwai wanda in sun je ce Allah ka ba mu adon duniya Allah fulus fulus kudi eh amma a lahira ba su da komai tunda ba su roke ta ba akwai daga cikin mutane kuma wanda su ce rabbana atina fid dunya hasana Allah ka ba mu- ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Mm.
وقنا عذاب daga cikin mutane النار akwai wanda kuma suke cewa ya Allah ka ba mu a nan duniya mai kyau ka ba mu a lahira mai kyau ka tsirar da mu daga azabar wuta za ka gane wanda ya je dan Allah zai shagaltu da ibada wanda kuma dama ya je dan duniya ya dai ya je dan gurin kirki dauke wa zai sai ga mu a guri kaza ga mu mun dau harami ga mu gidan waya ga mutum ya bada waya a dauke shi kuma yana hadda to da Allah Allah kake roƙo ko mutane kuma so yake ya saki a cikin fasbu a gaji gaci nan a harami yana yana addu'a ko yana tawafi wallahi akwai da mun duniya take kasu dan na je wani ya je yana tawafi kuma amma ya saka wakal wani farti a cikin fartin kasar nan kuma wallahi na yi bakin ciki in kalle shi ma an gane waye yau bokashi ne zai ce maka waka fa irin wakan nan da mawaka suke a wurin shugaban farti irin ta yasa yake tawafi da ita da kidan da komi ha haula wala quwwata illa billah akwai masu zuwa can gurin su yi luwaɗi akwai masu zuwa can gurin su yi zina duk wai don bukata ta biya ne yau da mutane wasu duniyar su ne suke zuwa da ba duk wannan ba kirkin yan tsubba ne wallahi ba kirkin yan tsubba ne Allah ka tabbatar da imani a cikin zukatanmu shine Allah ya ce ya sanya kiyamar da nasu guri ne na tsayuwa ga mutane domin ibada domin bautar Allah domin yardar yardar ubangiji subhanahu wataala wa sharil haram kuma Allah ya sanya waɗansu watanni guda hudu masu alhuma su ma suna daga cikin sha'airullah wani watanni ne salasatun mutawalliyat guda uku suna jere da juna wani wata ne watan zulqada da zulhijja da shaharullahi al-muharram watan turka da watan layya da watan sallar wutsiya ko na faɗi da hausa ko don hausa sun gane da wanda ke da hausa zai gane wannan ko alfulla ma a wannan mai wannan yaren da tijawa ne yaren yan ja ne a gani watan turka shine watan zulqada daga watan sallar azumi sai shigo sai watan layya zulhijja sai shahrul lahil muharram watan wutsiya watan sallar gani waɗannan watanni guda uku sai manzo Allah ya ce wa rajabun al-mudhali baina jumada wa sha'ban na hudu shine watan rajab wanda ke tsakanin jumada da kuma sha'ban waɗannan sune watanni guda hudu masu alhurma wanda Allah ya ce fala tudlamu fihi إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم sami ذلك الدين القيم مهم.
فلا تظلموا فيهن أنفسكم نعم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة Allah ya ce inna idadu shuhuri inda Allah adadin lissafin watanni a wajen Allah isna ashara shahara fi kitabillah wata guda goma sha biyu ne cif a cikin littafin Allah kuma ba sabon samfari ba ne wannan lissafin wata goma sha biyun tun ranar da Allah ya halatta sammai bakwai da ƙasai bakwai haka ne ba a canza ba yau ma halaka samawa da tun ranar da aka halatta sammai bakwai da ƙasai bakwai lissafin wata na Allah guda goma sha biyu ne bature shi ma sai zai kwaikwaya shi ma sai ya shabi amma nashi ba a gani kwara gani ana ganin jambe febrewa yau da ya kallon fara na mars
sunan gumakansu abin da zai baka mamaki ko wallahi mun fi sanin sama da na Allah da ka ce lekon biya za a ce le kaza yau na da wata za a ce ma kaza amma da ka ce yau na wata dan dai wannan wata da muke ciki akwai wata matsala da ya ciki shi yasa aka rike wallahi shi yasa amma da da shi wannan wata ya wuce ko da ka tambaye na sai ka ga an fara shafa kai ana to ni yau da ko kaza ne ko subhanallah ka gani watan da ba a gani ka kaddara ba watan ne wai shi aka ba sani kuma wanda ake gani ba a san shi ba da Allah wannan kai wani irin rashin tunani ne ga al'ummar musulmi yanzu kallon watan fa ibada ne maza Allah yakan neman kowane jinjirin wata amma idan aka ce watan Rajab da Sha'ban ne yakan tsananta neman su saboda tabbatuwa watan Ramadan amma mu ba ma tabbatuwa akan sanin watan sai Ramadan din ya zo ayi ta bala'i yanzu aka wasu je ba su yazi ba wani yau ma bai ba sai gobe zai fara sai ya gani ram yau sun gan shi ram ka gani
ya wuce ramu
to Allah ya ce guda goma sha biyu ne walai da ka fitar da mai kwaro gobe da sahi wasu nan ga sunana to ba hana amata ba ko kana azumi eh watannin Allah guda nawa ne in yayi kokari ya ce ma sha biyu ne in kace ya zana sai ce inda akwai ramadan ka gani ko eh daga shi ne zai fara in yayi kokari ya zaro maka zuwa da layya daga nan dalla samun sai ya bace ya rika so su kai amma ka tambaye shi yan matasta kwalamkin nan ta yi zana maka su hannun goyakin su da ka tambaye shi wata kwalab ta balo zai iya zana maka daga a har sai ya baka tarihi ma a shekara kaza wani ne ya ci kwallon shi wani dan kasa kaza ne dan koci aka yi kun haya a kaza haka zai baka labari dalla dalla amma watanni guda goma sha biyu na musulunci na ma'a bai san su ba in ka ce ya gaya maka al'ashara albashirun na biljanna kai far ba hada wasa ba masu zuwa karatun ma nan in aka rihe masallaci aka ce kowa sai aka da sayan wata goma da ashara albashirun na biljanna har yan waje a ce a mai su ciki mutum goma da aka yi albashirun ka da wallahi da za su kwana a nan ni na sani ne yawani tun ya yaro da aka musu a makaranta tun daga nan bai kara leka gurin ba ba ruwan shi mutum guda goma da aka wa albashir da aljanna suwaye mai kokarin zai kama maka hudu ko biyar sai rika shawa kai kuma Eh. saboda muna sakaki ta fuskar ilimin tarihi da ilimin addini to Allah ya ce guda goma sha biyu ne minha arba'atun huru daga cikinsu akwai guda hudu masu alhurma kuma Allah sai ya kyale sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantattu yace salasatu mutawalliya guda uku nan je da suke kaga duk yan dan tatsi ne in kace a cikin guda goma sha biyu ne ya ga maka hudu masu alhurma wanda zai zana maka babu a cikin qur'ani da ya karara ya kan wallahi kariya yake sai dole ya koma sunnar manzon Allah ai kuma ya ce ba babu su tunda Allah ce min ha daga cikin sakin akwai arba'atu huru hudu masu alhurwa dole sai an dawo hadisi ya ce maka akwai zulqa'ada akwai zulhijja akwai al-muharram akwai rajab mun wa Allah madaukakin sarki godiya da ya mana ni'ima da sunna ka gani to waɗannan sun daga cikin sha'airullah alamar addinin Allah wa man yu'azim sha'airullah fa innaha min taqwal qulub wanda ya girmama wani abin da yake shi kanshi alama ne na addinin Allah yana daga cikin alamar tsoron Allah da ke cikin zuciya to dukkan su waɗannan watanni abin girmamawa ne Allah ce fara ta zulmu fihin na abu kada ku zalunci kanku a cikin waɗannan watannin kar ku yi bid'a a ciki kada ku yi shirka kada ku saba ma Allah duk saban Allah da zaka yi a cikin sauran wata bai da kyau amma an kai a cikin wannan hudun to ya zama bala'i da haka Allah ya ce mu kiyaye su to Allah ya zana su wa shal haram wal hadaya da kuma hadaya wal qalaya da kuma qalaya qalaya kamar wasu abubuwa da yake rataya dabobi da kaga su kasu dabobi da na hadiya a koro zalika li ta'lamu duk waɗannan Allah ce dan kusan anna Allah shi ubangiji subhanahu wataala ya alamu ma fi samawati ma fil ardi shi yasan abin da ke cikin samai shi yasan abin da ke cikin karkashin kasa har zuwa ta hatar sara karkashin kasa ta bakwai dan kasan nan da muke kai guda bakwai ce kamar yadda samai da muke hanga guda bakwai ne wa anna Allah bi kulli shay'in alim ubangiji tabaraka wa ta'ala kasance mai cikakken sani ne akan dukkan abin da ke faruwa akan dukkan komai sai Allah ta'ala ya ce اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم Daka ilamu ku sani ya ku jama'a ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake dora mana dokokin nan yake cewa ubi dan karye mana azaba ne dan shi annallaha shadidul iqab ubangiji mai tsananin hukuma ne la yu'adhibu azabu ahad wala yusibu wasaqa ahad ba wani wanda ka taba jin labari ko ka gani ya iya azabar da take azabar Allah duk wani daure daga an daure mutum shekara kaza ko na rai da rai to bai kai irin daurin da Allah zai wa bawansa idan bai bauta masa yadda ya kamata ba nan Allah zai sa a daure mutum da sarkar da ta kai kamun mala'ika saba'in kamun ba na mutum ba ba metur wannan namu da muke awo ba saba'in a an ce abin kamu na mala'ika Allah ya ce a daure shi fi silsilatin zaruha saba'una zira'an a daure mutum cikin wata sarkar da ta kai kamu saba'in da dala ko kamu mutum saba'in aka taya maka daure da shi a wani dan jikin naka ya zagaye ayyaka shura kuma Allah ce fasaluku a jefa shi wuta a daure mutum da sarka kamu sabai kuma a jefa shi a wuta idan zaka sa kanka me zai ka mutum haka innahu kana la yu'minu billahi al-azim saboda kawai rashin imani da Allah mai girma ya Allah mun yi imani da kai Allah ka haushi imanin mu ka tabbatar da shi da haka ilimin ku sani ya ko jama'a masu sauraro annallaha shadidul iqab ubangiji mai tsananin hukuma ne liman asahu ga duk wanda yake sa a bashi kumbe tuba ba ya tar da Allah a baibaitu ya samu matsala wa annallaha kusan lalle shi ubangiji subhanahu wataala ghafurun mai yawan gafara ne la ilaha illallah duk ko abin da kai mara kyau da ranar da ka bari kace Allah na tuba to wannan zunubin da ka tara sai Allah ya sa a maida maka shi ya zama lada duk lokacin da kake tabka wata tsiya da barna baka san abin ba shi da kyau ba ranar da ka san wannan abin ashe ba shi da kyau daga ran nan wannan sanin da kai ya zama kafara akan na baya da ka gane bai da kyau yanzu ka sani eh to kafin ka barin ma to tun daga lokacin Allah madaukakin sarki ya yahe na baya sai dan ka koma ka sake tabka tsiyar kuma ubangiji ta rahimun ne mai jin kai ne Allah mai tausayi ne ah wallahi Allah mai tausayi ne Allah ka tausaya mana sai Allah ta'ala ya ce ما على الرسول إلا البلاغ aha والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ubangiji ta ce ma'alar rasul illal balagh ai babu abin da yake an dora shi akan manzo illa isar da sako kawai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne dan ya cika mana kyawawan dabi'u inna ma butu li yutimma bikum makarimul akhlaq aw kama qala alaihi salatu wasallam an aiko mu ne dan mu ciko muku sauran kyawawan dabi'u da kyawawan halaye kuma wallahi manzon Allah ya riga ya karanta da al'umma su kyawawan dabi'u da kyawawan halaye kuma ya sada sakon Allah sahabbai yake tare da su yace wata rana wasu Allah ya tambaye ku game da ni akan sakon da ya aiko ni isa muku wai dan Allah na isa suka ce wallahi ka isa na isar suka ce wallahi ka isa mana sai da faɗi su uku yace Allahumma ashhad to Allah ka kashe ta sun wuce na faɗi musu na isa Allah ka shaida sai da manzo Allah faɗi su uku alaihi salatu wasalam ma'anar rasul irmi illa albalag babu abin da ke kan manzo illa isar da sakon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi gashi har yanzu muna cin gajiyar shi Allah ya kara masa aminci ubangiji ta'ala ya kara masa aminci da iyalan gidansa da sahabbansa masu albarka alherin Allah ya kai musu daidai wallahu ya alamu ubangiji ta'ala shi ne mai cikakken sani mafi kowa sani ma tubudu da abinda kuka ainihin bayyana shi a fili karara na alkhairi ko sharri wa ma tukatumuna da abinda kuke boyewa ba kwa so a sani galibi akan boye abinda ba alkhairi bane na'am قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم har تفلحون kullum kar yawan abu ya birge ka ko yawan mabiya ko yawan masu yin abin wallahi idan ka kalla har yanzu muna da karancin fahimtar addini mai yawa idan kana so ka bari inda jama'a ta taru ka ce abu kai kai abin da ya tabbata a cikin sunan manzo Allah zaka gane har yanzu akwai saura na san yau mun da jinaza da wasu wani bawan Allah an fara zuba kasa ta gabas wani zai zuba ta a ta yamma wani zai zuba ta gabas sai aka hana sai ce a kai ku bar shi ya zuba ku bar shi ya zuba tunda ai babu dalili wallahi shi kadai ne yace a bar shi ya zuba amma wanda suka yi ta akan shi kala zuba sai ka sha mamaki yace kai har yanzu wai zuba kasa ma har yanzu karatun ma bai kai ba nan wanda suka hana a zuba ta gabas din a lokaci guda suka tasan masa wallahi suna da yawa kun bai samu wanda zai taya shi ba kawai sai ya shiru ba Allah ya koma Ta- mm. Allah so yake ai daga haka ma ta sai an samu matsala muna yin addu'a ta sunna kuma daga can da zamu tafi yau ne yace salatu annabi goma kuma nace na san sai an yi haka wani mutum dan wayar su ahlus sunna bara Allah ya ji kanshi da gafara abokin mu ne shi a addu'a shi sai da aka yi kala uku an san ahlus sunna ne ya ma yi wasiya muna daga cikin wanda ya kamata mu mai sallah mu mai wanka kuma alhamdulillah an samu an cika wasiyar kenan sun san a nan gurin dai hajji ra'izar shi ya yi wasiya amma suka koma gefe sai da aka yi addu'a ta sunna wasu suka zo suka yi tasu su ma nan suka kai su ma ba ta yi ba wala wasu suka zo suka yi tasu sai da aka ni tsare nake kal- kallon iko Allah da aka yi linki uku har yanzu fa muna da saura fa addinin nan wallahi muna yi ne kawai shi yasa matsalar duniyar dirshi sanin addinin Allah ne mutane ba su gane waye Allah ba ba su san addinin Allah ba ba su fahimci waye manzan Allah ba ba su fahimci mai annabi ya koya ba to ta ya za a zana lahiya a duniya kuma ma inda ma sun san haka din ne ba su sani ba ba su ma san ba su ne balantana su ne musana shi ne halin da muke ciki yana albarkabu da kin kafir kisa ba iya gane gaskiya ta bangaren yawan mabiya ko yawan masu yi ana iya gane gaskiya a inda aka santa a lokacin da ya zamanta kuma ita ce Allah ka ɗora mu akan gaskiya shi ne Allah a ce kulka gaya musu la yasa wal khabisu wa tayyib har abadan bai zama daidai abin da yake mummuna da mai kyau ko da mai kyau ɗin ɗan kaɗan ne walau a jabaka kasratul khabis ko da ya burge ka ya baka mamaki yawan mummuna yawan shi baya iya zama daidai ta hanyar albarka da abin da ke ɗan kaɗan ko mai kyau yawan abu ba shi ne cin nasara ba ɗan kaɗan wanda yake mai albarka Allah ta fattakullaha ku ji tsoron Allah ya ulul albab ya kuma abota hankali shi Allah bai magana da kowa ba Allah ya tashi magana da masu hankali yake magana dan ya san marasa hankali an faɗi ma aikin ba za Allah ka samu cikin masu hankali daga cikin mutum mai hankali a same shi mai yawan ambatan Allah inna fi khalqis samawati wal ardi إن واختلاف الليل في خلق والنهار.
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب su wane ne الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ميوزك يسوع.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Allah ya ce ganin halittar sammai bakwai da ƙarsai bakwai aya ne ga masu hankali amma mun tambaye Allah su waye sai ce alladhina yadhkuruna Allah sunne masu ambatan Allah kiyaman idan suna tsaye ambatan Allah suke wa qu'udan idan suna zaune ambatan Allah suke wa ala junubi kai ko sun kwanta sun kishin gida a gadon su na barci suna ambatan Allah ne shine malamai suka ce dan yana rayuwa da karkashin hali guda uku idan ka ce ka tarda mutum in ma dai yana tsaye ko yana zaune ko yana kwance amma ka tambaye ka na tarda wani ba a tsaye ba ba a kwance ba ba a zaune to a yaki babu shi kenan gaskiya ya dan mace ki in ma yana zane to su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi saboda tsabar hankalinsu da lura da sha'anin Allah suna ambatan Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ko suna zaune ambatan Allah ko suna tsaye ambatan ko sun kwanta ma am- sai in bacci ya dauke su shine Allah madaukakin sarki yana magana da masu hankali Allah eh duk inda zai magana yana magana da wa da masu hankali ne haka fattakullaha ya ulu albab ku ji tsoron Allah ya kuma abota hankali la'allakum tuflihun Allah ta mai yiwa sai ku samu rabota Allah ka samu daga cikin bayan ka masu rabota abinda muka yi dai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ya gafarta mana wa subhanakallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka karbi wannan zama namu a matsayin ibada karbabbiya ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah duk wanda yake cikin damuwa Allah ka yaye mishi Allah ka zauna da kasan mu lafiya da sauran kasashen musulmi Allah ka zauna da kasan mu lafiya da sauran kasashen musulmi makiyan mu makiyan kasan mu Allah ka san su ka san inda suke Allah ka san karfin su Allah ka wargaza su Allah ka karya su Allah ka ba su nasara akan mu Allah shugabannin mu ka shirya da su ka ba su ikon gane daidai ka ba su ikon bin daidai din Allah ka nuna musu kurakurai ka ba su ikon gyarawa ya Allah ka tsare kasashen mu daga sharrin makiyar cikin gida da na waje wa subhanakallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh